إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda da ikonsa da yaddarsa ya ba mu dama muka sake zama a cikin wannan masallaci namu masallacin da ake kiransa da masallacin ibini taimiyya da ke kan titin su da katagun a cikin garin wato azare inda muke gabatar da karatu a cikin wannan littafin da ke gaba gare mu littafin da mawallafin littafin ya sanya masa suna da kamsu mi'a siffa min siffati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wato siffofi guda ɗari biyar daga cikin siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba a manta ba mawallafin littafin shine mustapha Ahmad Qasim Abdadawi har yanzu dai ba mu gushe ba a gabar da malam yake mana magana akan addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yake yin addu'a ko siffar addu'o'i ko siffar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato wajen wato addu'o'insa yau za mu tashi a gaba ta 346 inda malam yake cewa kana iza zakar ahadan da alahu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance duk sa'ilin da ya tuna wani to yana yi masa addu'a yanzu idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai ya tuno da wani sai ya tuno wani yana da wata bukata to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya roƙa masa Allah wannan bukatar tasa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hadisi ya ce duk wanda ya roƙa wa Allah ko ya roƙa ma wani ɗan uwansa wato Allah wata bukata tasa to mala'iku da su ce kai ma kana da kutankacinsa matuƙar ya yi wannan addu'ar wato a bayan idansa ne kamar yadda manzon Allah ya faɗa to haka manzon Allah yake idan ya tuno wani daga cikin sahabbai ce ko wani daga cikin ɗan uwa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a amma malam ya ce wa kana iza da ali a hari idan kuma manzon Allah ɗin zai yi addu'a a wani to bada abi nafsihi yana farawa da kansa kafin in ya tuna wani kafin ya masa addu'a sai manzon Allah ya fara yi wa kansa addu'a tukunna sai ya yi wa wancan ɗin wato addu'a kamar yadda aka samu hadisi daga bakin abdullahi dan masa'udin yadda Allah ta tabbata a gare shi dangane da kaifiyar tahiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya musu ya ce iza salla ahadukum falyaku idan ɗayanku ya yi salla wato ya ce attayyatu lillah kyawawan gaisuwa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wassalawatu tayyibatu lillah wassalawatu kyawawan yabo wa tayyibat da kuma kyawawan wato ambato ko zikirai lillahi aminene suna ga Allah subhanahu wa ta'ala assalamu alaik amincin Allah ya tabbata a gare ka ayyuhan nabiyu ya kai wannan annabi wa rahmatullah da kuma rahmar Allah ta tabbata a gare ka wa barkatuhu da kuma albarkokinsa kuma manzon Allah ya ce sai ku ce assalamu kenan su fara yi wa kansu mai addu'a sahabbai sai ya ce wa ala ibadillahi salihin da kuma sauran bayin Allah na ƙwarai abdullahi ɗan mas'ud manzon Allah ya ce sai manzon Allah ya ce duk wani bawan Allah na kware duk inda yake wannan addu'ar za ta je ta same shi me mahalli shahid manzon Allah ya sa sun fara da kansu shine assalamu alaina amincin Allah ya tabbata a gare mu sannan kuma sai ya ce wa ala ibadullahi salihin Allah su tabbata a gare shi kamar yadda aka sake samu cewa wata ranar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce ta makabartar wato mali wato makabartar wato baki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa aqbala alaihim bi wajhi manzon Allah din yana zuwa sai ya fuskanci mamatan da suke cikin makabartar wato da fuskarsa fa qala sai ya ce musu assalamu alaikum ya ahlal qubur amincin Allah ya tabbata a gare ku ya ma'abuta waɗannan wato kaburruka manzon Allah sai ya faɗa ka sai ya ce ya gafirullahu lana wa lakum Allah ya mana gafara da ku sai da manzon Allah ya fara gabatar da mi kansu tukunne ya roƙa musu mi Allah gafar cewa manzon Allah kenan idan zai addu'a yana farawa dawa da kansa sannan kuma ya roƙa ma wancan kuma an sake samun hadisi daga Abdullahi dan Abbas ya dar Allah ta tabbata a gare shi a kissar annabi Musa alaihi salam a lokacin da manzon Allah yake ba da labarin annabi Musa alaihi salam da Allah maɗaukakin sarki ya hakaito zuwan annabi Musa wajen wato kidir a walayin nan ya sa masa dokoki daga cikin doka kar ya tambaye shi akan wani abu har sai ya bashi wato amsa suna cikin tafiya Allah maɗaukakin sarki ya ce fan hatta iza laqiya gulama sai suka ci gaba da tafiya har sai suka sai da suka haɗu da wani wato yaro suna cikin wannan tafiya ɗin nan ana cikin wannan halin to ku. sai kidir sai ya kashe wannan ya ya ɗauki makami wato ya kashe shi annabi musa sai ya gajin haƙuri sai yake tambayan kidir sai yake cewa a ƙatalta nafsan zakiyatan bi gairi nafsi shin zaka kashe wata rai wacce take tsarkakakka ba tare da wata rai ba ran da ba ta komi ba ka kama ka kashe ta sai ya ce laƙaddi ta shai'an nukura haƙiƙa ka zo da wani abu wanda yake na ƙin ko abin wato ƙyama annabi musa ya faɗa masa to a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba wa sahabbai labari abin da ya faru tsakanin annabi musa da kidir a wannan lokaci sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kada baki yake faɗa a wannan lokacin cewa sai ya ce rahimallahu lana Allah maɗaukaka kuma rahimallahu alaina wa ala Musa Allah maɗaukakin sarki ya rahama a kan sannan Allah maɗaukakin sarki ya rahama a kan annabi Musa laula annahu ajjala la ra'a ajiban ba dan yayi gaggawa ba da yaga abin mamaki haka manzon Allah ya faɗa me ya ma'anin shahid da manzon Allah ce rahimallahu alaina sai da ya fara gabatar da addu'ar a kansu sai ya ce wa ala Musa sannan kuma da annabi Musa alaihi salam malam ya ce gabatar da addu'a a kai wato yana daga cikin ɗabi'u wato na annabawan Allah salawatullahi wa salamuhu alai cewa idan mutum wani annabi zai yi addu'a sai ya fara gabatar da kansa kamar yadda annabi Musa ɗin alaihi salam yake tarar da gifirli wani akhi wa adkilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimi annabi Musa da ya ɗaga hannu zai yi addu'a gashi shi da masu jin kai haka annabi Musa ya wannan addu'a sannan annabi nuhu alaihi salam shi ma da ya tashi yin addu'a sai da ya fara gabatar da kansa tukunna ya gabatar da iyayensa sannan ya gabatar da sauran wato mu'mini Allah madaukakin sarki yake cewa annabi nuhu ya ce rabbi gifirli wal walidayya ya Allah ka gafarta mu sannan kuma ka gafarta wa mahaifana waliman da kala baitiya sannan ka gafarta ma wanda ya shiga wato gidana muminan wanda yake mumini hakan ne ko walilmu'minina sannan kuma ga muminai maza walmuminat da kuma muminai wato mata wala ta zidi zalimina illa tabara ba komi za ka ƙara wa wato azzalimai ba illa tabara wato illa halakan wato sai dai halaka me ya mawallin shahid a nan cewa annabi nuhu alaihi salam da ya zo zai yi addu'a sai da ya fara gabatar da kansa tukunne ya fara gabatar da wa iyayensa ma sannan sauran mumin kuma da shi kansa annabi ibrahim imamul muwahidina rabbi ja'alni muqimas sala wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal min wa taqabbal du'a annabi ibrahim yake cewa ya allah ij'alni ka sanya ni muqimas sala mai tsaye da sallah sai ya ce wa min zuriyati sannan ka sanya wasu ma daga cikin zuriyata min innan tabi'idiyya ne ba duka zuriyarsa ba tunka duk Allah a cikin mi kaddara ta Allah ba duk zuriyar Annabi Ibrahim bane ba za su wayi gari su zama ni wato musulmai ba amma wa min zuriyati da wasu daga cikin wato zuriyata su ma ka sanya su su zama masu tsaye da mi sallah wata ƙabbal du'a ya Allah ya Ubangiji ka karɓi wato addu'ar da muke maka. Kuma yana daga cikin ɗabi'a ta mummunai na ƙwarai su ma da Allah maɗaukakin sarki ya hakaito a cikin Alƙur'ani cewa suna gabatar da kansu a wajen addu'a kafin wasunsu. Da Allah maɗaukakin sarki ya hakaito labarin muhajirai da ansa a cikin suratul hashir in ba na manta ba sai ke cewa su ne wallazina ja'u min ba'dihim waɗanda suka zo bayan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muhajirai da ansar ya kuluna suna cewa rabbana ghfir lana ya Allah ka gafarta mana wal ikwani allazina sabaquna bil imani sannan ka gafarta wa ƴan uwanmu waɗanda suka ragaye mu wato da imani shine wal ikwani allazina sabaquna bil imani wala kada ka sanya haushin wani a cikin zukatanmu dangane da waɗanda suka yi imani rabbana ya ubangijinmu innaka ra'ufur rahim lalle kai mai tausayi ne sannan kuma mai jin kai kenan idan sunna ce ta manzon Allah idan mutum zai yi addu'a ya fara gabatar da kansa akan wato wani shi yasa manzon Allah yake faɗa ko a wani hadisi yake cewa al-isaru fil islami haram fifitawa a musulunci haramun cewa mutum ya fifita wani a kansa haramun cewa saboda shi kullum a rayuwa ana so menene musara'a ko musabaka rigaggeniya ake yi wajen samun wata falala ko daraja daga wurin Allah shi yasa Allah ce wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin ku rigaggeniya wajen samun wata gafara daga wajen ubangijinku ku yi rigaggeniya wajen samun wata aljanna daga wajen Ubangijinku, aradu hassamawa wal ard faɗin aljannan nan faɗin sammai ne da ƙasai, koran kai daɗe shi ma ya tafiya je ya nemo ni nasa, shi ne al'isaru fil islami wato haram. Mala yake yana daga cikin siffar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam, kana ya kasance sallallahu Alaihi wasallam ya stahibbu jawami ilminal du'a'i. cewa yastahibbu yana so sallallahu alaihi wasallam jawami alminad du'a'i wato idan zai yi addu'a ya faɗi kalmomi ɗan kaɗan waɗanda suka ƙunshi wato ma'anoni da yau saboda damar shi shi jawami ulkalami shine wato matattarar zance zai faɗi kalma ɗaya ko biyu idan aka tashi fassara ko sharha a wannan kalma ɗaya ko biyu ta manzon Allah sai a yi ƙatoton littafi da ita don yana daga cikin abin da malaman balaga masu ka samo bala ilimin balaga shine sanadiyar alkur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ma manzon Allah din yayi hadisi yake cewa bi ustu bi jawami il kalam cewa an aiko ni ko an turo ni da matattarar wato zance wani surtu bin ru'ubin sannan kuma an taimake ni da tsoro a wani ruwaya da ce wani surtu bin ru'ubin masiratu shahar an taimake ni da tsoro na tafiyar wata guda idan mutane suka samu labarin manzon Allah zai zo ya yaƙe su tun kafin wata guda da su dinga jin tsoro to manzon Allah da ya ce an ba shi abubuwa guda biyar wanda ba a ba ma wani bayan shi ba to ya faɗa cewa an taimake shi da tsoro na tsawon wato ban sunansa wato wata guda zuhuri yake magana abun da ake nufi da jawami'il wato kalami shine ya takallamu bil qaulin mu'jiz manzon Allah ɗin yana yin magana ne da zance ɗan kaɗan idan ya tashi magana sallallahu Alaihi wasallam amma kuma idan aka tashi kasirul ma'ani cewa zancen yana da yawan wato ma'ana shi ne abin da ake nufi shi yasa a wajen 'yan balaga sun kasa zance kashi uku suka ce akwai zancen da ake kiransa wato ban sunansa al'idina me al'idina shi ne yawan zance sannan kuma da ƙarancin ma'ana. Magana ɗan kaɗan amma kuma yana da ma'ana wato mai yawa, sannan kuma akwai musawa. Me almusawa shi ne da ma'anar da zancen duk daidai da daidai ne wani bai bi wani ba. To shi manzon Allah idan ya tashi zai magana yana yin da al'ijaz ne, yana taƙaita zancen amma kuma zancen yana da ma'ana. yanzu idan wani ne zai yi maganar sai ya ɗauki minti talatin yana yi amma manzon Allah a minti biyar sai ya isar da saƙon da yake so ya yi ni wato ya isar a babin misali har a wani hadisin manzon Allah yana cewa wa u'itu jawami al wato kalami an bani wato matattarar zance iji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to waɗansu daga cikin malamai sun tafi akan cewa da manzon Allah ya ce ko kuma da ya ce bu'istu bi jawami il kalami ko kuma u'itu jawami ul kalami an ba ni matattarar zance sai suka ce wannan matattarar zancen da aka ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato shine alqur'ani saboda yanzu da wani dan adam ne ba Allah ba zai yi magana irin zancen da yake cikin alqur'ani sai ka samu an yi shi bolin bolin bolin yanzu ka samu tafsiri mana sai ka samu wani yayi tafsiri yayi bolin 30 kuma fassarar qur'ani ne ya yi ta zance ya yi ta zance ya yi ta zance kuma duk a cikin zantuttukan da malamin ya yi a wannan tafsirin nasa babu na zubarwa amma Allah ya yi gabaki ɗaya ƙura'anin a bolin kwaya ɗaya da aka sai suka ce to ƙura'ani shine jawami ulkalan da aka ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ma suka fitar da waɗansu daga cikin ayoyi da suke jawami ulkalam ne kamar faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ce wa lakum fil qisasu hayat lalle yana gare ku dangane da kisasi akwai rayuwa da Allah maɗaukakin sarki ya ce ayi kisasi wannan da ya kashe wani a kashe shi cewa a cikin wannan akwai rayuwa duk wanda ya san idan ya kashe za a kashe shi ba zai kashe ba kenan ya raya wancan ya raya wa kansa duk wanda ya san cewa idan aka cire ya cire ma wani hannu za a cire masa ba zai mi ba duk wanda ya san idan ya cire ma wani haƙori za a cire masa ko kunne ba zai mi ba ba zai cire ba amma sai Allah ce wala kun fil qisasi hayati zai Allah bai yi wannan dogon zancen ba cewa wala kun fil qisasi hayatu cewa man naza'a li akihi yadan sayun za'u lahu yadahu wanda ya cire wa ɗan uwansa hannu za a cire masa hannu wa man qatala akahu fa sawfa yuqtalahu wanda ya kashe ɗan uwansa shi ma za a kashe shi sai Allah kawai ya faɗi wannan sai ya ja bakin sa yayi mi shiru duk wannan abin ya kunsa yana daga cikin jawami'ul kalami wato na alqur'ani da manzon Allah ya ce an bashi jawami'ul kalam suka sake kawowa da faɗin Allah madaukakin ya ku waɗanda kuka imani ku cika wato al'uqud wato alƙawar suka ce daga cikin alƙawaran da Allah maɗaukakin sarki yake nufin cewa a cika akwai alƙawaran da Allah maɗaukakin sarki ya yi da mutane wajen min awamir wan nawahi umarna umarce umarce na Allah da kuma abin da Allah maɗaukakin sarki ya hana duk yana daga cikin aufu bil uqudi wato ku cika wato alƙawura sannan akwai alƙawarin Allah maɗaukakin sarki wato tsakaninsa wato da bayinsa a babin misali minan nuzuri wal aiman bayin da suka yi bakance da kuma wato rantsuwa mutum zai yi bakance ya ɗauki alƙawari ko ya zamo nazarul mu'allaq ko kuma ya zamo a nazarul mi mutlaq ba ka ce ya kasu kashi biyu akwai wanda yake mai sababi ratayayye akwai muqayyad an masa kaidi akwai kuma wanda yake mutlaq sakakke wani kawai idan ya bushi iska sai ce na yi wa Allah alkawari zan yi sadakar naira dubu goma in an yi albashi to wannan alkawarin da ya yi ya zamo bashi dolensa in an yi albashi sai ya yi sai dai ba a kallafa masa dole sai a wannan albashin ba in ya bayar ma da naira dubu dubu dubu duk bukata da ya sauke wannan alkawarin da ya dauka haka idan alkawari ya akwai kuma wanda yake da dan farashi da wani abu shine abin nan nazarul wato ni abin nan muqayyad shine ba kace wanda aka masa da baibai in Allah ya kaddari na samu wannan promotion din to in Allah ya yarda zan yi azumi ko kuma ababin misali bai sa in Allah ya yarda ba sai ya ce kawai zan yi azumin sati guda to wannan azumin ya zame masa bashi ko bayan mutuwarsa magadansa sai sun yi sani wannan azumi haka nan kuma al'ayyimina ne al'ayam wato rantsuwa a ce mutum ya yi bakace ko wato ya rantse kuma rantsuwar ya zo bai cika ta mata kafara ta hau kansa ɗaya daga cikin maratib na kafaratul yamin ya hau kansa na farko imami ciyar da miskinai goma ko tufatar da su ko yan takuyanga ko mi azumin kwana uku dole su wani maratufin zai inda ya samu yayi ba mata Allah ta kasance dole magadansa su yi mi to wannan shi ma alkawari ne tsakanin Allah madaukakin sarki wato da bayinsa akwai kuma al'uqud wato alƙawura wanda yake wato tsakanin mutane da ƴan uwansu wato mutane kamar alƙawura wato na cinikayya a babin misali na mu'amala cewa irin mu'amala na ciniki ko mu'amala na aure a babin misali duk wannan mu'amala ce to idan mutum ya ɗauki alƙawari irin wannan shi ma yana daga cikin auhu bil uquri shine wa auhu bi Allah idan kun yi alkawari a babin misali ko kuma wani ɗauki ɗan ƙwadago cewa sun yi alkawari ko sun yi ciniki zai masa aiki kaza duk da mu a yanzu muna kuskure a shari'a ba a so ɗan ƙodago ya fara aiki bai san nawa za a biya shi ba sannan kuma shi wanda za a masa aikin bai san yadda zai biya ba sai a zo ɗan ƙodago sai ya aikin ya ce nawa zan biya haba kai ku ai ba ta gagara ba ba ta gagara ba ba da kawai dai a haɗa kawai sai ya kama aiki to idan an haɗa aikin ku insha Allah ku in ba wani ikon Allah ba sai ka ga ɗaya daga cikin ma'aikatan mutanen da suka ƙulla wannan mu'amalar la'alla ɗaya daga cikin su bai ji daɗin mu'amalar ko kaga ya ɗauki kuɗin ya bashi ya rena yana ga aikinsa ya fi wannan ko kuma shi wanda ya zo biya ɗin ya ga ya ɗauki daga ƙarshe ya ce kaza za ka kawo shi kuma ya ɗauki kuɗin ya bashi ya ga kamar mi ya cuce shi a babin misali shi yasa ake so a yi ciniki mutum ya san yadda aikin da na nawa za a masa ɗan bare ma ne kunyoyin nan nawa za ka mun me faskare ne a nawa za ka mun in ya haɗa ka ɗauki hakinsa ka bashi manzon Allah ya ce a'adil ujura haqqahu qabla an yajfa urqahu cewa ku ba wa ɗan ƙodago haƙƙinsa tun kafin guminsa ya bushe ya ji manzon Allah. Sai ka ga wani an masa aikin kuma ɗan ƙodagon ya sha wahala kuma ya biyo shi daga baya yana ta neman haƙƙin nasa yana ta masa wasa da mi da hankalinsa a babin musali. Duk yana daga cikin wannan auhu bil uquri amma sai Allah ya taƙaita maganar kawai auhu bil uquri ku cika ni alƙawara saboda jawami'ul kalami na alƙura'ani matattarar zance nawa na alƙura'ani a babin musali to malamai sun sake kawo ma jawami'ul kalami na hadisan manzon Allah cewa ai manzon Allah shi ma a hadisansa akwai jawami'ul wato kalami daga ciki suka kawo kamar irin hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal a'malu binniyya kowane aiki kowane ayyuka suna tare da niyya duk wani aikin da mutum zai yi a tattare da shi akwai mi niyya yanwi idan ɗayan ku zai yi alwala yayi niyya idan arada ahadukum an yusalliya falyanwi idan ɗayan ku zai yi sallah yayi niyya idan arada ahadukum an yadkhula kala idan ɗayan ku zai shiga ban daki falyanwi yayi niyya duk ba wannan yana karkashi ba tunda da duk wani aiki niyya idan babu niyya Allah maɗaukakin sarki ma ba zai karɓi aikin ba shi ne malamai suke faɗa aiki baya zamowa karɓaɓɓe a wurin Allah sai ya haɗa abubuwa guda uku na farko sai an samu niyya don Allah za a yi aiki na biyu sai ya zamo Allah ne ya ce a aikin na uku sai ya zamo an yi shi a bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma saboda jawami'ul kalami na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai bai mi ba sai bai faɗi waɗannan abu kaza za a masa niyya abu kaza sai ce innamal a'malu binniyya kuma da irin hadisin da manzon Allah ce la darara wala dirar a babun misali cewa la darara kada ka fara cuta wala dirara in an cuce ka kada ka rama shine duk da ana fassara shi ba cuta babu cuta ba cutar to kai ne kar ka fara cuta in an maka kai kuma ka yi mi haƙuri bai ce idan makwancin kai cuce ka sai ka yi haƙuri idan wane ne ya cuce ka a abokin zamanka a kasuwa da abokin aiki a wurin aiki da abokin tafiya a mota duk sun shiga ciki la darara wala mi wala durara duk yana daga cikin jawami'ul kalami na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda idan za ka bi sharhar wannan hadisin sai ka samu cewa malamai sun masa wajen shafi uku ko hudu duk suna faɗan ladarar wa ladirara ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi duk da muna magana akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son jawami'ul kalami ne fi du'a wato a wajen addu'a to malamai sai da suka kawo irin jawami'ul kalami na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato a cikin addu'arsa hadisi wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita daga wajen matarsa wato Juwairiya bintu Haris cewa ya same ta sai manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam sai ya fita la'alla ranar ya kwana a ɗakin ta ne bukuratan ya fita ne wato da safe hina sallar subuha a lokacin da manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam ya sallar asuba wa hiya fi masjidiha alhadi ita kuma tana masallacinta wai ba ana nufin wani masallaci ne da ita daban ba saboda tana wurin sallar ta yanda ta saba yin sallah la Allah a cikin ɗakinta ko kuma tana wurin sallar ta yanda ta saba yin sallah a masallacin manzon Allah saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tamna'u ima Allahi masajida sai ya ce wa biyutuhunna khayrul lakunna kada ku hana mayin Allah mata zuwa masallaci amma yin sallar a gidajensu shi ne fi musu alkhairi shi ne sai ka samu tun a lokacin manzon Allah wata daga cikinsu ta ware wani gurbi a ɗakinta a wai zame mata wato wurin sallah kamar yadda rumai sa'u abu e ko gumai sa'u ko ummu sulaimil ansari ta yi gatimar anas bin malik har ma anas bin malik ya rawaito hadisi cewa yayi sallah a bayan manzon Allah ana wa yatim ni da wani maraya wal ajuzu kalfana da wata gyatuma kuma a bayan waye wannan gyatumar ita ce wato gyatumarsa manzon Allah ta gayyato manzon Allah ne ya zo ya sa mata tabarruki a wurin da za ta dinga yin wato sallah to da Allah ita juwairiya bintu haris ta yi sallah ne a inda ta saba yin sallah a cikin ɗakinta ko ta yi sallah ne a masallaci an ce da fi masjidiha wato a masallacinta ana cikin wannan haka sun maraja'a ba da an adha sai manzon Allah sai ya sake dawowa kofa wato juwairiya bayan hantsi wato tayi ya fita bayan sallar asuba bukuratan durduru manzon Allah ya fita amma bai dawo ba wato sai hantsi sai manzon Allah ya dawo wahiya jalisatu sai ya dawo sai ya same ta a wannan gurin tana zaune tana ta yin azkar faƙala sai manzon Allah ya ce mata ma zirti ala halin allati faraktuki har yanzu biki gushe ba akan halin da na rabu da ke a halin da na tafi na barki har yanzu akan wannan halin wato kike alaiha a kansa ƙala sai ta ce masa na'am eh har yanzu ina nan ƙala sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laqad qultu ba'daki arba'u kalim arba'a kalimat yace haƙiƙa na faɗa bayan ki waɗansu kalmomi wato guda hudu manzon Allah ya faɗa mata yake cewa salasa marrat na faɗi waɗannan kalmomin ne kuma guda hudun sau uku law wuzinat bima qult da za a auna waɗannan kalmomi guda hudun da na faɗa sau uku a yi wazaninsu a auna su da abin da kika faɗa sai manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce lawuzinat bima qult da wannan abin da na faɗa ɗin sai ya zarce abin da kika faɗa ɗin munzu yau tun wato lokacin da koi munzu yaumi eminana munzu yaumi wato tun lokacin da kika faɗa lawazan lawazantuhunna da an auna su manzon Allah ya faɗa kamar ta tambaye shi mi ka faɗa sai manzon Allah sai ya kada baki sai ya ce mata na ce subhanallahi wa bihamdihi adada kalqihi wa urida nafsihi wa zinati arshihi wa midadu kalmatihi waɗannan kalmomin ya faɗa ya ce kasinan dai kalmomi guda kuɗi ne ya faɗa ga ta ita tun da ta ƙare sallar asuba take ta zikiri take ta ambaton Allah la'alla tasbihi subhanallah alhamdulillah amma munzon Allah ya ce waɗannan kalmomi guda kuɗi da ya faɗe su sau uku da za a auna da abin da ta faɗa tun daga wannan lokacin har zuwa hantsin nan da waɗannan kalmomi guda kuɗin sai sun zarce abin da ta faɗa shine abin da manzon Allah ya ce me mi subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah wa bihamdihi tare da godewa Allah din adadin kalkiyi yawan wato halittun Allah godiyar tsarkin da godiyar ga Allah adadin mi halittarsa warida nafsihi adadin kuma wato yardar wato kansa shi Allah din wa zinatu arshihi kuma adadin wato kawa wato na al'arshin Ubangiji ɗin wa midadu kalmatihi da kuma yawan tawada da aka ɓata wato na kalmomin Allah subhanahu wa ta'ala. Tun ji dai kalmomin Allah ai suna da yawa in za a rubuta su tawada nawa za a ɓata a babu misali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato sai ya faɗi wannan sai ya faɗa wato juwairiya bintu haris cewa ga abin da ya faɗa a wannan lokacin kenan dai manzon Allah yana da jawami'ul kalami wato a lokacin wato zai yi wato addu'a a babin misali shi yasa ma idan ya tashi ma kai sai ya ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana hasana din nan da manzon Allah ya faɗa komi ya shiga ciki in dai kyakkyawa ne a duniya a lahira ma komi in dai abu ne ya shiga yana daga cikin jawami'ul kalami shine matattarar zance na manzon Allah magana ɗayar kaɗan sannan kuma ta ƙunshi ne ma'anoni wato masu yawa kamar yadda manzon Allah ɗin sallallahu alaihi wasallam wato yake faɗa kamar yadda ita wato ko kuma yadda wato malamai suke faɗa a babin wato misali sannan malam ke yana daga cikin siffar manzon Allah ɗin sallallahu alaihi wasallam da malam ya kawo mana siffarsa ta wato siffarsa ta ɗari uku da arba'in wato da tara shi ko a ɗari uku da arba'in da takwas cewa wa kana yuhibbu an yastaghfira salasa wa kana yuhibbu an yad'u salasa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana so yayi istighfari sau uku yace astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ya faɗa sau uku kamar yadda yake yin bayan sallar mi farilla cewa idan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai ya ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah to manzon Allah yana son wannan istighfari sau uku sannan idan zai yi addu'a sallallahu alaihi wa sallam yana yin addu'a wato sau uku yana maimaita addu'a kamar yanzu ai mun karanta abin da ya faɗa wa juwairiya bintu haris cewa ya faɗi waɗansu kalmomi guda hudu sau nawa ya ce ya faɗe su sau uku da haka to manzon maimaita wato addu'arsa sau uku kamar yadda aka samu hadisi daga abdullahi dan mas'ud yaddar Allah ta tabbata a gare shi yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yujibuhu an yada uwa salasa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana birge shi yayi addu'a wato sau uku fa yastaghfiru salasa sannan yana birge manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam yayi istighfari sau uku a wata ruwayar yake cewa kana iza da ada'a salasa manzon Allah ya kasance idan zai yi addu'a yana yin addu'a sau uku wa iza sa'ala sa'ala salasa idan zai yi roƙo ma kuma yana roƙo ne sau uku Allah ba ni kaza Allah ba ni kaza Allah ba ni lafiya Allah ba ni lafiya sai ya faɗe su sau nawa uku Allah kare ni akan kaza Allah kare ni akan kaza manzon Allah sai ya faɗa sau uku malamai suka ce yana daga cikin al-ilha wato shine naci kuma yana daga cikin adabun du'a wato laduban addu'a shine mutum ya zamo mai naci kare ɗaya biyu uku ya ce ya gaci saboda addu'a mai ce ce ibada ce duk sa'ilin da ya addu'a ko Allah ya biya masa bukata ko Allah bai biya masa bukata ba yayi addu'a Allah zai bashi lada saboda Allah ya ce wa qala rabbukum du'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakiri ubangiji na wa ƙala rabbukun ubangijinku ya ce udu'uni ku kiraye ni asta jimlakun zan an samu ku udu'uni jimla ce ɗalabiya me jawabin ɗalab shine asta jimlakun cewa ku kiraye ni ku roƙe ni ma'ana ta cika ba ta cika ba amma sai ya ce asta jimlakun zan an samu ku shine cikon magana sai ya ce innal lazina yastakbiruna an ibadati waɗannan da suke min girman kai wajen yi mini ibada bai ce annan lazina ya saka biru na an ibadaci an du'a'i ba don Allah ya nuna cewa addu'a ni ce ce ibada ce sai ce saye da kulu na jahannama da kiri da sanyi za su shiga wutar jahannama wato suna makaskanta hadisi manzon Allah ya ce addu'a mukul ibada addu'a ita ce ɓargon wato ibada da haka idan mutum yana naci yayi yayi yayi yau yayi gobe yayi jibi yayi gata yayi Allah promotion din nan da har yau shuru mun je jarabawar promotion din nan bara ma dai na je ban samu ba Allah to Allah sa bana da rabona to kar in yaje banan ma bai samu ba kada ce to ni na hakura yana daga cikin al-ya'su min rahmatillah shine yanke tsammani daga rahmar uwa ubangiji Allah ce kuma wala ya'su min rahmat minane wa ba mai yanke tsammani daga rahmar Allah illa al-qaumil sai mutanen da suke wato azzalimai ko mutanen da suke wato asararru kullum mutum ya dinga ji yana tsakanin abin nan menene menene arraja tsammani daga wurin Allah maɗaukakin sarki kada ya yanke tsammani ya ce ai na nema na nema da zan yi arzikin nan ai da na yi shekara ta nawa ina kasuwancin la'alla arzikin yana sai mutum zai nawa ne suka ne suka ta kasuwanci Allah bai kawo musu abun ba sai dab da za su mi dab da za su mutu da haka komi a wurin Allah maɗaukakin sarki yana da lokaci inna Allah khalaqa maqadiral ibad qabla an yaklika ad-dunya bi 50 alf sana Allah maɗaukakin sarki ya halicci ƙaddarorin bayi tun kafin ya halicci duniyan nan da shekara dubu hamsin. Shi yasa a cikin ƙaddarar Allah ma akwai ƙaddarun lahir yaumi akwai ƙaddarar Allah ta kullum. Kullum sai Allah maɗaukakin sarki ya yi duba zuwa ga lauhin mahus sau ɗari uku. Yana duba mi za a yi a yau ya zartar da shi a lokaci. Yana ɗaga kai sai abu shine kulli yaumin huwa fi sha'an. Allah a cikin kowane wuni yana cikin wato aiki kullum yana yi wa bayinsa wato aiki ne su mahanahu wa ta'ala cewa wane ba shi da lafiya a yau da misalin karfe kaza zai samu lafiya wane yana fama da ɓacin rai ko da damuwa da kuncin rayuwa a yau ranar kaza ga watan kaza yau din nan za a yaye masa damuwarsa duk Allah ya yi waɗannan bajetin din ya riga ya ajiye su a cikin lauhin mi mahfuz lokaci ake jira rana da lokaci abin ya auku amma idan mutum ya ce zai gaggawa a cikin al'amuransa sai ya je ta gaggawar kuma abin da yake nema bai samu ba kuma bai samu hutun zuciya wannan shi ce sa wanda ya sa dole sai ya yi kuɗi sai ka ga yana ta wahala yana ta wahala amma Allah bai kaddari kuɗin a wannan lokacin ba sai ka ga yayin ya shiga wani irin wato hali a babu wato misali malamin ke cewa wa kana yanha ashabu manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kasance yana hana sahabbansa an du'a'i ala an fusuhin su dinga yin munanan addu'a a karan kansu duk sa'ilin da aka ce ala ana nufin wato mummunan abu ne laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat da ya ce laha ma kasabat abin da ta aikata na alkhairi yana ga wannan ran wala haka ne ko sai ce wa alaiha ma kasabat abin da ta aikata na sharri ma yana tare da ita haka shine duk sa'ilin da aka ce da'a alaihi to ya masa mummunar addu'a idan aka ce da'a lahu to ya masa addu'ar alkhair to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana hana sahabbansa su dinga yi wa kansu wato munanan wato addu'a sannan wa kana yanhahu an du'a'i ala auladihim sannan manzon Allah yana hana su wajen yin munanan addu'a wato a ‘ya'yayensu, wa kana yan hawun manzon Allah ɗin ya kasance yana hana su an du'a'i ala kadimihi munanan addu'a a kan boyi-boyinsu bayinsu mai wasu musu hidima cewa abin nan dun manzon Allah yana hana su. Wa kana yan hawun manzon Allah ya kasance yana hana su an du'a'i ala amwalihim yin munanan addu'a wato akan mi dukiyoyinsu duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yana hana su kamar yadda manzon Allah din yake faɗa a hadisi yake cewa la tad'u ala anfusikum kada ku dinga munanan addu'a a karan kanku sai ka ji wani ya ce in ba haka ba Allah ya tsine ya san tsinuwar Allah kuwa nisantarwa ne fa daga rahmar Allah in ba haka ba sama mine ne kwaran kwatsata ba kwaran kwatsata ba a yaren ba wuce shine ta faɗo mata kuwa ku duba ba fushi a ɗanya ce amma idan tsawa ta faɗo mata ya take yi bushewa take ƙonewa take amma tsabar sokanci na ɗan adam sai ka ji ya ce wai in ba haka ba kwaran kwaɗa ta faɗo masa wani ma in ba a yi sa'a ba ya ce sama ta kifto mu ya san nauyin sama kuwa a ciki suke dafa da mala'iku ba to manzon Allah ya hana cewa kudin munanan addu'a wato mutum a kayikan wala ta da'u ala auladikun kada ku dinga yin addu'o'i munanan addu'o'i wato a kan ‘ya'yayenku iji manzon Allah sallallahu mutum ka Allah ya tsine ka ji yana tsine waɗansa kai kwami za a yi da kai Allah wadaranka Allah kaza Allah kaza duk manzon Allah ya hana waɗannan wala tad'u ala amwalikum kada kuma ku dinga yin muna wani idan ya zo ya buga mashin ɗinsa ya bashi haushi ya bashi sai ya ce tsinan nan mashin ka to idan Allah ya tsine wa mashin ɗin ai gobe ba zai kai ka gona ba zai kai shi gona ka biya faɗi Allah wadaran wannan mashin ɗin ba shi da aiki sai mun faci to manzon Allah shi mashin ba dukiya bace ba dukiya ce wala tad'u ala amwalikum kada ku dinga yin munanan addu'o'i akan dukiyoyinku iji manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai ya ci gaba da cewa la tuwafiqu min Allah sa'a ba za ku dace da wani lokaci ba daga wurin Allah yus'alu fiha wanda ake roƙo a ciki yus'alu fiha ake roƙo a ciki a da'a Allah madaukakin sarki ake roƙo sannan a bayar fayastaja minana fayastajibu lakum sai kuma Allah madaukakin sarki ya ansa muku mutum yana wannan addu'o'in munanan addu'o'in kaza da kaza sai kuma ya dace da lokacin da idan an roƙa ana bayarwa shi kuma sai Allah sai ya amsa ya yi addu'a a karan kansa in Allah ya amsa sai ga ya zamo shau-shau ya yi addu'a a kan ɗansa idan Allah ya amsa saboda ya dace da lokacin da ake karɓan addu'a sai ɗan ya zamo shau-shau ya yi addu'a a kan dukiyarsa idan duki Allah ya amsa sai dukiyar ta zama wani iri Allah ya cire mata mi albarka a babu musari duk wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya hana shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce cewa salasu da'awatun yustajabu waɗansu addu'o'i guda uku ana amsa su iji manzon Allah yustajabu lakunna ana ansa su iji manzon Allah sai ya ce la shakka fihinna babu kokonto a cikin su Allah yana ansa su na farko ya ce du'a menene da'awatul mazlum addu'a alaihi wasallam addu'a na biyu manzon Allah ce da'awatul musafir addu'ar mutumin da yake halin tafiya addu'a ta uku manzon Allah ya ce da'awatul walid liwaladihi a wata ruwaya ta imamu ahmad ya ce au ala waladi cewa addu'ar da mahaifi yake yi wa ɗansa liwaladihi ta alkairi kenan Allah zai amsa au ala waladihi ko kuma addu'ar da yake masa ta shar shi ma duk Allah maɗaukakin sarki zai karba iji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa manzon Allah ya ja kunna kafa kafaɗar wato Bilal bin Raba bayan ya karewa wato maza kuɗi ba sai ya je inda mata suke sai yake ce musu ya ma'asharan nisa'i da sadaka ya ku taron matan nan ku dinga yin wato sadaka fa inni ra'aytu kunna aksara ahlan nar domin cewa na gan ku ku ne yawan ƴan wuta sai ummu adiya ta kada baki ta ce wa manzon Allah malana aksaru ahlin nar me yasa muka zamo yawan ƴan wuta ya manzon Allah sai manzon Allah ya ce mata takfirna al'ashira kuna yin butulci a abokin zama cewa idan ya muku goma ta arziki ranar da babu sai ku nuna cewa bai yi ba sai kuma sa godiyar mi mai a babu musali ko ta zamo kaza ta ci ta goge mi baki abu na biyu sai manzon Allah ya ce musu wa taksurnan la'ana sannan kuna yawan tsinuwa idan yaro yayi abu maimakon a masa albarka sai mi sai a faɗi mummunar magana a kansu wannan sai ya sabbaba musu shiga wuta shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa walau ya'jilul lahu nasa sharrasti ijalakum bil khair laqudiya ilaihim ajalukum da Allah madaukakin sarki yana gaggauta wa mutane addu'o'in da suke yi irin yanda yake gaggauta musu addu'ar su wato ta alkhair yake karban addu'ar su ta alkhair yanzu idan bawa Allah ka bani kaza Allah ka bani kaza sai Allah madaukakin sarki sai ya karba sai ya biya masa bukatarsa to irin wannan addu'o'in da na sharri da Allah yana gaggawar wato karba Allah madaukakin sarki yace la qudiya ilaihim ajaluhu da an kare musu wato ajalin su da yanzu an riga an karar da su cewa sun riga sun mi sun mutu sai Allah madaukakin sarki yace fa nazarul lazina la yarjuna liqa'ana lalle muna barin waɗannan da ba sa tsoron wato haɗuwa da mu fi ɗigo ya nihim wato cikin wato ɓatansu ya amahuna wato suna ɗimuwa iji Allah maɗaukakin sarki. Ashe da Allah maɗaukakin sarki yana gaggauta karɓan addu'o'in mutane na sharri da suke yi wa kansu, da magana ta riga ta mi ta ƙare kamar yadda yake gaggauta karɓan wato addu'o'insu na ni na alkhairi a babu musali. amma sai mutane su yi ta addu'ar amma Allah na shari'in sai Allah maɗaukakin sarki baya ni baya karɓa. ina ga saboda ƙwarewar lokaci za mu tsaya nan ko? kamar lokaci ya yi ko? sauraminci biyar? to malam yake cewa a cikin siffar manzon Allah kana iza asbaha bada bi zikir rabbi bi zikir rabbih wa kana iza amsa zakara Allah yana daga cikin ɗabi'a ko siffar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine idan ya wayi gari yana ambaton ubangijinsa akwai zikirin saba wal masa da manzon Allah yake to yana ambaton ubangiji sannan idan yayi yammaci ma cewa yana ambaton wato Allah subhanahu wata'ala daga cikin irin azkar da manzon Allah yake yi idan ya wayi gari yana cewa alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da manzon Allah yana faɗan wannan da safe ko yana faɗan wato wannan da yamma wani sa'ilin kuma yana cewa yana karanta ayatul kursi bayan ya karanta ayatul kursi da safe ko da yamma sai ya karanta suratul ikhlas bayan ya karanta ikhlas sai ya karanta mu'awwazataini wato su ne falaki da nasu duk manzon Allah yana karantawa da safe ko ya karanta wato da yamma ko ya ƙara da cewa asbahana wa asbahal mulku lillah cewa mun wayi gari sannan mulki ya wayi gari shi ma na Allah ne walhamdulillah sannan godiya ta tabbata ga Allah la ilaha illallah babu wani abin bautawa da gaskiya sai Allah wahdahu la sharika la shi kadai yake wato ba shi da abokin tarayya lahul mulku mulki nasa ne walawul hamdu sannan kuma wato godiya ta sane wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah shi mai iko ne akan komai sai ya ce as'aluka kaira mafi hazal yau ina roƙonka alkairun wannan wuni ɗin idan da idan kuma da yammaci ne idan ya zo wurin sai ya ce as'aluka kaira hazal laila ina roƙonka alkairun wannan dare sallallahu alaihi wasallam haka wato yake faɗa sai ya ce as'aluka kaira hazal yau ina roƙonka alkairun wannan wato wuni din wa kaira ma ba'adahu da kuma alkairin abin da yake bayan wannan wunin in kuma daren ne da kuma alkairin abin da yake bayan wannan wato daren wa a'udhu bika min sharri ma hazal yau sannan ina neman tsarinka daga sharrin abin da yake cikin wannan wuni idan kuma da yamma ne ba zai ce hazal yau ba sai ya ce wa a'udhu bika min sharri hazal laila ina neman tsarinka daga sharrin wannan dara haka manzon Allah yake fara daga cikin azkar saba wal masa da manzon Allah yake sai ya faɗi wato wannan abin na ɗin sai ya ce hazal wato mi yau wa sharra ma ba'adahu da kuma sharrin da yake bayan shi wannan wato mi dara ko sharrin da yake bayan wato wannan wuni sai ya ce wa su'al kiba sannan kuma ina neman tsarinka daga mummunan wato kiba wato kamar girma ko abin da ya kama da aka wato shekaru rabbi a'udhu bika ya Allah ina neman tsarinka min azabi finnari daga azaba daga wuta wa azabal kabar sannan kuma ina neman tsarinka daga azabar wato mi kabari manzon Allah yana faɗan wannan da safi akwai azkar da mabambanta na saba wal masa da manzon Allah yake yi kamar yadda suka zo a cikin hisnul muslim ko al azkar na imamun nawawi ko wabilu saif min kalami tsayi na imamu ibn qayyim zaujiya sannan malam ya ce wa iza karaja idan ya fito daga gida min baiti daga gidansa yana cewa bismillah da sunan Allah tawakkaltu ala Allah na dogara ga Allah wala haula wala quwwata illa billah babu wata dabara wala haula babu wani dabara wala quwwa babu wani karfi illa billahi sai a wurin Allah manzon Allah ya ce duk wanda ya fito daga gida ya faɗi wannan zikirin ya ce shaidanin aljanu ne su ne za su dinga ganawa a tsakaninsu a lokacin daman manzon Allah ya ce a lokacin da ya faɗa to za a ba shi ne kariya shi ne kufiya wa wuƙiya wa hudiya haka manzon Allah ya faɗa sai shaidanin aljanu sai su dinga cewa kai fa bika ya kake liman wukiya ga wanda aka bashi wato kariya wa kufiya aka isar masa wa hudiya sannan kuma aka shiryar da shi haka manzon Allah sallallahu alaihi har ya je inda zai je ya dawo babu wani shedanin aljani ko shedanin mutum da zai cutar da shi sai dai an samu cewa manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam wani lokacin idan ya fito daga gida yana cewa la haula wala quwwata illa billah cewa babu dabara babu wani ƙarfi sai a wurin Allah maɗaukakin sarki wani lokacin kuma yana cewa Allahumma inni a'udhu bika an udilla ya Allah madaukakin sarki ina neman tsarin ka an adilla akan na bata au idi udilla ko a batar da ni au azilla wato ko kafata ta goce au uzilla ko kuma a gotar mun da kafata au azlima ko ne zalunci au uzlima ko kuma a zalunce ni au ajhala ko ne wauta au ujhila alayya ko kuma abun wauta akai manzon Allah yana wannan zikiri din idan ya fito daga gida kamar yadda gashi nan dai azkar ne mababbanta duk wanda mutum yayi a lokacin da ya fito daga gida ya wadatar cewa manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam yana yi abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure muna roƙon sai ya fi mana karancin sanin mu ne daga da kuma wato fusga wato na shedan ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين